بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كام يولى هدي kuma yini na shida daga cikin na bakwai ko daga cikin yinnai da ake gabatar da daura a wannan masallaci yau muna biyu ga watan safa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam biyu kuma yau ashirin ga watan tara miladiyya ashirin. a cikin wannan littafi namu mai albarka alhikamul jadiratu bil ida'a min qawlin nabiy sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bis sayfi bayna yaday sa'a na babban malami alhafiz abdurrahman ibn ahmad ibn rajab alaihi rahmatullahi ta'ala har yanzu muna cikin gaba ta uku wacce take bayani akan hatta yu'badallahu wahdahu la sharika lahu gaba mai muhimmanci wacce ita ce idan mutum ya fahimce ta to za ta zama masa guzirin tafiya aljanna domin ka'ida ita ce Allah subhanahu wata'ala ya alkawari duk mutumin da ya tafi wajensa da tauhidi baya shirka to ba zai dawama a wuta ba waɗannan hadisai mutawatirai sun tabbata akan haka shi yasa ya zama aqida ahlus sunna wal jama'a babu wani mai imani da zai dawama a wuta iyaka Allah madaukakin sarki zai ma mai sabo azaba gwagwadon sabansa sannan kuma Allah madaukakin sarki yana da kofofi da taskoki na rahama da gafara waɗanda ba su da iyaka Allah madaukakin sarki ya mana Malam Ibn Rajab yana bayani akan yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi juriya ya yi haƙuri ya naci ya tabbata domin tabbatar tauhidi wanda ke nuna mana cewa tauhidi ba karamin aiki bane ba abu bane da ya kamata al'umma ta wasa da shi in al'umma ta rasa komai amma tana da tauhidi to tana da komai in ta samu komai amma ta rasa tauhidi to ba ta da komai wannan ita ce ka'ida shine sai ke cewa kullama wa kana kullama azahu al'adau annabi sama ya kasance duk lokacin da abokanan gaba suka cutar da shi kafirai kenan إذا دعاهم إذن يكراس إلى مولاهم زواج أبنججن سمجب إنشن الأمر سؤال تعالى رجع إلى مولاه توسيقوما زواج أبنججن سا يكام قراتن القرآن يكام أنبتن الله مدوكتن سلكينا ذكر فتسلى بعلمه سيل الله شزوش يسع da kan cewa Allah madaukakin sarki yana sane da halin da yake ciki wa nazarihi ilaihi sannan ya lallashi zuciyarsa da cewa Allah madaukakin sarki yana nan yana kallon sa saboda haka ba zai kyale shi ba wa qurbihi minhu sannan kuma ya lallashi zuciyarsa da cewa kusa yake da Allah Allah madaukakin sarki yana kusa da shi wanda yake kusa da kai kuma mai iko kuma masani wanda ya gewaye ka da ilimin sa to ashe ba za ka damu ba shi yasa aka ce ma bakauyen balarabe a takshal maut ya ce la akhshahu aka ce limaza la takshal maut ce ila man yuzhabu idza mut ce idan an mutu ina za a je sai aka ce ila Allah zuwa ga Allah sai ce fa innahu ra'ufun rahimun falima akhsha liqiyahu ce mai rahama ne shi mai tausayi mai tausasa mu'amala ga bayansa to don me zan ji tsoron zuwa wajensa a tafi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka da wannan yake lallatar zuciyarsa washtaghala bi munajatihi wa dhikrihi wa du'aihi wa khidmatihi sannan ya shagalta da ganawa da ubangijinsa wa zikirhi da ambaton ubangijinsa wa du'a'ihi da kuma kiran ubangijinsa wa hidmatihi da kuma hidimar da Allah yake ma Allah madaukakin sarki ta bauta fa nasiya kullama asabahu min al'alam min ajlihi saboda haka sai ya manta da duk abin da ya same shi na cutarwa da raɗaɗi min ajilihi in dai dan Allah in aka cutar da shi dan Allah to sai ya manta da wannan wa kad amarahu Allah ta'ala bi zalika fil qur'ani haqiqa Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah su sama da haka a cikin alqur'ani mai tsarki a wurare masu yawa fi mawadi'a kathiratin a wurare waɗanda suka kasance masu yawa nahwi qaulihi ta'ala kaman fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbih wa idbaran nujum Allah madaukakin sarki ce wasbir ka juri ka yi juriya li hukmi rabbika game da hukuncin da ubangijin ka ya yanke maka duk hukuncin da ubangijin ka ya yanke maka na abin da ke samun ka a yanzu to ka juri kai ya zama wannan ya raunana ka fa innaka bi a'yunina domin duk abin da kake yi to kana yi ne a gaba ga idan muna nan muna ganin ka baka boye a gare mu ba sannan abin da yake samun ka bai boye a gare mu ba wasabbih bihamdi rabbika hina taqum sannan kai ta tasbihi game da ubangijinka kana yabansa hina taqum a lokacin da kake tashi kai sallah in ka tashi za ka yi sallah to a cikin sallah akwai tasbihi sannan a cikin sallah akwai tahmidi wa min al-layli sannan kuma da daddare fasabbihhu kai ma Allah tasbihi wa idbaran nujum sannan kuma a lokacin da taurari suke juyawa su bace to shi ma a wannan lokacin kai ma Allah subhanahu wata'ala tasbihi malaman tafsiri suka fassara idbaran nujum da tasbihin da za a yi a wannan lokacin da cewa raka'atul fajr raka'atul fajr shine ake nufi da wasabbihu wa adbaran wa idbaran nujum to kun ga wannan ashe ba abin da ke lallatar zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar bauta da Allah ga Allah madaukakin sarki da yake yi a lokacin da ya miƙe yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan lallatar zuciyarsa yake yi ba abin da ke kwantar ma da manzo Allah sama hankarai idan hankalin shi ya tashi aka cutar da shi kawai sai ya faɗi sallah sai ya miƙe ma Allah subhanahu wa ta'ala sallah wa qawlihi da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub kayi tasbihi wato ka rika nafil fili bihamdi rabbika kana ne yaban ubangijinka qabla tulu'i ash-shamsi kafin rana ta fito kafin rana ta fito wa qablal ghurub sannan kuma kayi haka kafin rana ta fadi akwai malaman da suka fassara cewa wannan duka gabaki daya ana magana akan salloli duka gabaki daya in an ce qabla tulu'i shams sannan wa qablal ghurub ko su zama sallolin farilla ko kuma su zama sallolin nafilfili da ake a sunan ratiba da ake yin su da rana to ka yi ma Ubangijinka haka domin ka samu lallatar zuciyarka wa qawlihi wa laqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulu da fadin Allah ta'ala da yake cewa wallahi muna sane zuciyarka kirjinka yana kuntata bima yaquluna da abinda kafirai suke faɗa maka saboda haka me zaka yi in sun maka haka fasabbih bihamdi rabbika ka sanyaya zuciyarka ta hanyar yi ma ubangijinka tasbihi da yabansa wa kun minas sajidin sannan kuma ka zama cikin masu faɗi su ma Allah sujada wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sannan kai tabauta ma ubangijinka hatta ya'tiyaka al-yaqin har sai mutuwa ka tazo ba wani lokacin da mutum zai kai ya ce to shikenan shi ya kai waladanna kawai ya kai waladaina shikenan kawai ya gama ibada a'a wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka al-yaqin nan al-maut har sai mutuwar ka ta zo ranar da ka mutu to ranar ka gama bauta domin lahira ba gidan ibada bane gidan sakamako ne gidan duniya shine gidan ibada gidan lahira kuma gidan bauta ne shi yasa gidan lahira gidan sakamako ne shi yasa suke cewa ad-dunya mazra'atul akhirah duniya ita ce wajen da za a shuka don a yi girbi a lahira sau da aka manzon sama in cutarwa ta masa yawa aka cutar da shi aka tsangwame shi to abinda manzon Allah sallama yake yi shine sai ya faɗi ya ma Allah sujada ya tashi ya salla shikenan kawai sai ya manta da duk wannan cutarwar da ake masa wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza hazabahu amrun manzon sama ya kasance idan wani al'amari ya tayan mushi da hankali ya dugunzuma masa tunani qama ila salati sai ya miƙe domin ya salla li anna salata silatu domin salla ita ce saduwa tsakanin bawa da ubangijinsa thumma salatu allati bayna al-fata silatun wa bayna khaliqihi tanha 'anil ism haka ne hikima yace kaga salla wacce ita ce alaka tsakanin ubangiji ita ce take sadarwa tsakanin mutum da ubangijinsa tanha 'anil ism tana hana sabo inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar to shi yasa manzo Allah sallama ba abin da yafi jin dadin ya tsinci kansa a cikin sa kamar yayin sallah wa kana yaqulu wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salah manzo sama yana cewa an sanya sanyin ido na a cikin sallah bana samun wani jin dadi fiye da a ce gani ina cikin sallah ina bauta ma Allah ubangiji na ko sallah ta farilla ko sallah ta nafila annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi masa dadi kenan ya ganshi yana sallah ga ubangijinsa haka kuma ake buƙatar me shi yasa ka'idarsa ita ce arihna biha ya bila mu kuma sai muna cewa arihna minha manzo sai yana cewa arihna biha manzo sai yana cewa mu yi ta dan mu samu hutu a cikin zuciyar mu mu ko muna yi sai mu ce bari mu sauke nauyi shine arihna minha ai ko eh nauyi ne akan mu mun gaji to manzo sama shi bai ki a ce ta sallah ba ya ta salla domin a nan natsuwarsa take wa ju'ilat qurratu 'aini fi salah shine sai al-imam ibn rajab sai ya kawo wasu yan baitota yace sururi min ad-dahr luqiyakum wa daru salami maghnakum wa antum muntaha amali ma hayit wa ma taba 'aishi lawlakum idha ازدحمت في فؤادي الهموم أروح قلبي بذكراكم فلا تنسوا العهد فيما مضى فلسنا مدى الدهر ننساكم wani yana munajati da masoyansa yana ganawa da masoyansa yake cewa sururi min ad-dahr luqyakum ni farin ciki na a tsawon rayuwata luqyakum shine in haɗu da ku daga cikin alamatul hubb alamomin soyayya ash-shauqu ila ruhiyati al-mahbub masoyi yana son kullum ya ga masoyinsa wanda yana cin alamomi guda talatin na soyayya inda ake gane wane na son wane to daga ciki akwai son haɗuwa da masoyinka ko wadabu salami magnakum sannan kuma gidan aminci na shine magnakum in ribaci zama da ku in zauna da ku in haɗu da ku in samu ribar zama da ku shine gidan aminci na wa antum muntaha amali ma hayitu kuma ku ne ƙarshen buri na ma hayitu matukar na rayu wa ma tsaba aishi luqyaku wa ma tsaba aishi laulaku da rayuwata ba za ta yi daɗi ta yi min kyau in ji ta ta min daidai ba laulaku in ba dan akwai ku ba idan zahamat fi fu'adi al-humumu idan bakin ciki da yawa ya zama ya cakuda a zuciyata urawih qalbi to sai in zama na hutar da zuciyata bi zikrakum idan na ambace ku daga cikin alamomin soyayya akwai kasratu zikril mahbubi shi yasa waɗanda suka fi son manzon Allah su san su ne malaman hadisi saboda ba abin da yafi musu daɗi fiye da su ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sharafuhu yana cikin darajarsu kasratu zikrihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna yawan ambatan annabi sallama mimma yadullu ala shiddati hubbihim lahu yana nuna tsananin san da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ka'ida suna cewa man ahabba shay'an akthara min zikrihi duk wanda ya so wani abu to zai yawan zai yawaita ambatan wannan shi yasa sanka da Allah ka yawaita ma Allah zikiri alama ce ta ka kai masoyin Allah ne bakin kai zama ya saba da ambatan Allah subhanahu wata'ala amma ba wani abu na surutu ba ko kuma wasu maganganun da ba su da amfani sannan sai ce falatan sawul ahda fi ma mada kar ku manta da wannan alƙawarin da muka yi ni da mu da ku cewa kullun za mu zauna a matsayin masoya mu rike soyayyar da muke ma juna falasna min madaddahar nan saku mu dai ta bangaren mu to tsawon zamani ba za mu manta da ku ba masoyi baya mantawa da masoyinsa shi yasa ko da masoyin ya mutu to kullum masoyin yana tuna masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum baya mantawa da Khadija radiyallahu anha kullum idan ya ga wasu ƙawayenta sai ya girmama su Nana Aisha radiyallahu anha ta ji damuwa wata rana kishi ya ɗebe ta ce haba Nana Aisha radiyallahu anha kishi ya ɗebe ta ce a sai Allah fa ya musanya maka da da wadda ta fita yace wallahi Allah bai musanya mun ba Nana Aisha ta ce tun daga ranar ban sake faɗin Khadija radiyallahu anha da wani abu mara daɗi ba. To kaga shine wannan usul wafa. To haka Annabi sallallahu ba abin da ke sa masa daɗi a ransa fiye da ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. Ko a cikin sallah ko a wajen sallah. Falam yazal sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sama bai gushe ba yad'u ila ibadatillahi wahdahu yana kira zuwa ga bautar Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya hatta zahara dinullahi har sai da addinin Allah ya zama shi yake sama ya bayyana ya zama shine a sama sannan wa a'lana dhikrahu wa tauhidahu ko wa u'lina dhikruhu aka rika aka rika bayyana ambatan addinin musulunci وتوحيده da kuma ambatan tauhidin Allah fil mashariqi wal magharibi a bangarorin duniya na gabas da kuma bangarorin duniya na yamma babu inda addinin musulunci bai shiga ba ka taso tun daga gabas mai nisa China ka gangaro ka gangaro har ka zo al maghribul aqsa ka zo Morocco tun daga China har ka zo Morocco daga gabas zuwa yamma yau ba inda ba a cewa la ilaha illallah babu ko ina lokacin da ake tsangwaman musulunci a daidai kuma lokacin ake yada musulunci lokacin da aka yi september 11 wani marubuci cikin malaman malaman malaman kasar kuwait da yake da yake zaune a america a dr hassan hatchut yana da littafinsa al-islamu fi america to a daidai wannan lokacin ya rubuta littafinsa September 11 lokacin da aka kai ma abin nan cibiyar tattalin abin nan kasuwanci ta duniya ga baki da kuma babban gidan tsaro na America aka kai musu hari to an tsangwami musulmai a wannan lokacin a cikin wannan littafin nasa al-Islamu fi America yake cewa bai san cewa Amerikawa ba su san musulunci ba sai a lokacin ce za ka gamu da amerika sai ce wai waye muhammad ana ta faɗin wani muhammad wai ɗan ta'adda ne ba su san shi ba ba su da addini la kiristanci wala musulunci haka yan amerika suke me ubangijin su dala dala kawai kuɗi yana aiki a rana da kamfanoni goma kowane kamfani ya ba shi awa ɗaiɗai da rabi zai je ma can kamfanin awa ɗaya da rabi kawai daidai ya sa kawai credit card ya ja kuɗin shi ya gama ya wuce ya tafi can kamfanin abinda kawai ya sani kenan bai san Allah ba bai san gabas ba bai san yamma ba to sai da September 11 ta zo aka yawaita faɗin sunan manzo Allah sallama aka fara walakanta alqur'ani ana tsangwaman musulmai to a lokacin suka fara tambaya a cikin wannan littafin nasa ya ce sai da aka a wata jiha daga cikin jihohin Amerika sai da aka waye gari wata rana aka rasa fassara alkur'ani ta turanci da an ci kowa na bincike wai meye musuluncin nan kaga akwai aiki da yawa akwai musulunci ko ina yanzu ana musulunci وصارت كلمة الله العليا سنن كلمة الله تزم إتشي مدوكتيا ودينه هو الظاهر سنن الدين الله مدوكتين سبتي زم شيني أبيني وتوحيده هو الشائع سنن توحيد الله زم شيني أبن ديكي يعدوا وصار الدين كله لله الدين كما يزم قباكي لي الله أكيبو تاموا والطاعة كلها لله الله تعالى يزم شيكري أكيبو تاموا duk shakuɗe ne yadda aka samu da shukumar ɗa da aka tsinci kai a tarihin musulunci ba inda aka watsar da tauhidi ga baki ɗaya ka ce tun da manzala ta sama ya zo zuwa yau an waye gari wani lokaci gabaki ɗaya ba masu tauhidi ba taɓa samu ba karnona goma sha biyar ɗin sai dai ana iya samun wasu matsaloli wasu si watsi da kaza ko wasu si watsi da tauhidin a can bangaren amma kuma a daidai wancan a daidai wannan lokacin wasu kuma suna yi kuma daidai wannan lokacin sai Allah ya fitar da wani wanda Allah madaukakin sarki zai mai da shi ya zama shine mujaddidi na addininsa wannan ka'ida ce ta Allah kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ودخل الناس في دين الله أفواجا متاني سكا شقاء تشكن الدين الله قنجيا قنجيا فجعل ذلك علامة اقتراب أجله لقد ننسي الله مدوك تنسركي يسن ونن يزمع شيني علامة كسنشن أجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر حينئذ بالتحيؤ للقاء الله تعالى لقد ننكم سيأكا أمر تيش أولا لوكشم annabi sallama cewa ya fara shiri domin haduwa da Allah madaukakin sarki wan naqlati ila dari baqa'i kuma zai cira ta domin tafiya gida na tabbata lokacin da addinin Allah ya cika sai Allah madaukakin sarki so kama da manzon sama idza jaa nasrullahi wal fath alamar cewa aikin da muka sa ka yi ka gama aikin ka wa kana al ma'ana ma'anar waccan sura ta idza jaa nasrullahi wal fath an kad hasala al-maqsud min irsalika abinda ake nufi na aiko ka ya cika wa zahara tauhidi kuma Allah madaukakin sarki yana nufin tauhidi na ya bayyana fi aqfar al-ardi a sasannin duniya wa zala min ha zalamu shirki sannan kuma wa zala min ha zalamu shirki sannan duhu na shirka ya zama shi kuma ya tafi وحصلت عبادتي sannan bautata ta tabbata wa'adi la sharika li ni kadai ba ni da abokin tarayya wa sara ad-din kulluhu li addinin Allah addini kuma ya zama gabaki ɗaya nawa ne fa ana astad'ika ila jiwari saboda haka yanzu ya ma'aikin Allah ina gayyata ka domin ka je kusa da ni li ajziyaka a'zama al-jaza'i domin in saka maka sakamako wanda yafi kowanne girma walal akhiratu khayrun laka min al-ula Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi tabbas lahira ta fi maka fiye da duniya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sannan ubangijinka zai ka baka har sai ka ce Allah ya isa na yadda Allah ya isa abin da ka bani na gode ya isa ya Allah shine fatarda وفي صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة دقشن صفوف من زعل سمع شن التوراة ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الأوجاع حقيقة بزن كرم من زونا بنقع الشيء حتى أقيم به الملة الأوجاع حتى نامي قد الدين دي كركشي تسندي السا أيضا أنا توحيدي كو كما يد أكفت من أبايا إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين na halicci bayina in ji Allah a cin alhadisul kudusi ingantacce na halicce su a matsayin hunafa'a a matsayin waɗanda ba su san shirka ba karkatar su gabaki ɗaya zuwa ga tauhidi fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha to daga baya fajtalatum shayatin sai shaydanu suka zamiyar da su suka kwashe musu kafafuwa sai suka zama suna shirka a ban kasa to sai Allah ya rika aiko manzanni to haka manzan Allah sallama an samu fatara a tsakaninsa da annabawan wanda suke kafin sa sai aka koma ana shirka to shine sai Allah madaukakin sarki yake bada labari a cikin at-taura wannan maganar da malam Ibn Rajab ya kawo ta tana cikin littafin mu na sunna a ce akwai sahih al-Bukhari cikin sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الأوجاء بزن كفرن صباح السينامي كد الدين النن دي كركتشيدشي بأن يقولوا لا إله إلا الله أرك أشي ولا إله إلا الله وأفتح به أعينا عميا كما أنبود إدانو واندسك مكافي مكافي واند ما سجني آه. مكافي فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور سؤال نفي ba a'mal basar ba a'mal basira eh wa azanan summa da kuma kunnuwa waɗanda suke kurama ba sa ji wa quluban gulfa da kuma zukata waɗanda suka kasance an sa musu gilafi an sa musu marfi an kulle su manzalla sama shine Allah madaukakin sarki yayi amfani da shi domin bubbuda waɗannan ababan da suke a kulle idan da bai ga bai ga gaskiya ba da maza sama sai zo ya nuna masa gaskiya sai ya bude yana gani kunnan da bai jin gaskiya manzo Allah sama sai ya zo ya bude kunnan sai ya zama kunnan ya ji gaskiya kuma ya bi ta tsira zuciyar da take a kulle ai yahuda cewa suke yi wa qalu qulubuna gul suna cewa zukatanmu an sa musu mulki an sa musu marafa an kulle su bib ba ta jin komai to annabi sallallahu alaihi shine mai bude waɗannan zukata wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ta sama ya kasance innama yuqatilu ala dukhulin nas fi tauhid ya kasance yana yaki ne dan mutane su shiga cikin tauhidi ana yaki akan wasu abubuwa na banza a duniya ko ba a yi a jahiliya an yaƙi kan naƙa naƙatul basus taguwa ce ta jawo aka yaƙi shekaru arba'in tsakanin banul ausi da banul khazraj ‘ya'yan uba ɗaya suka kashe junansu shekaru arba'in an yi yaƙe-yaƙe saboda tsuntsun banza kuma tsuntsun caca ma wani ya sa tsuntsun shi can wani ya sa tsuntsun shi can don ai caca tsuntsun wancan ya fi ƙara sai wancan ya fusata sai ya zuce shi ta tsinke ya mutu shi kenan shi kuma mai wancan tsuntsun da nashi ya mutu sai ya ji haushi sai ya kashe wancan ya ce shi ya kashe mishi nashi shi kuma mai wancan ya zo shi ma ya kashe shi shi ma ya zo aka dangin wancan su kenan aka yi ta yaƙi yaƙin banza to dan me ba za a yi yaƙi ba akan tauhidin Allah kaga ashe manzo Allah sama ba abun tuhuma bane dan ya zo da yaƙi akan cewa a bauta ma Allah subhanahu ta'ala shi kadai ka a hada shi da kowa akan bauta a cikin bauta kuma ba haka nan ake yakar mutane ba sai an kira su sai an ba su zabi idan mutum ya ce ba zai ba Allah ba ma sai a ce to amma ba a yadda kuma ka hana abu Allah ba so da ka za ka zauna a ƙarƙashin daula ta musulunci mai tauhidi za ka rika ba da jizya duk kariyar da ake ba 'yan ƙasar masu musulunci masu tauhidi kai ma za a baka za a baka ba za a tauye maka komai ba su suna ba da zakka kai kuma ka ba da jizya kakka hada baki da magabta ta waje a zo a cutar da musulmai a cikin gida wannan fa shine tsarin musulunci kuma mawasiq din da manzon sama yayi kenan da Yahudawa gida uku a Madina a lokacin da ya sauka garin Madina ƙasa ta mu ce duka shi yasa musulunci ya yarda da a zauna ƙasa ɗaya kuma kowa da addinin shi musulunci yana da wannan tsarin ba tsangwama wani ba zai tayar ma da wani ƙayar baya ba wani ba zai zai ce ƙasar nan ba taka ba ce haka manzon sama ya zauna sai da suka wawware alƙawarin sannan manzon sama ya yaƙe su ya kore su banu qainuqa su suka fara cin amana sannan banu nazir a shekara ta biyar sannan banu ƙuraiza suka ce za a yi aka ce za a yi yakin ahzab suka ce ba za su taimaka ba suka zo suka ɗaukan ma manzon sama alƙawari cewa wallahi abu ba musamman abin da ake ciki ba daga baya Allah madaukaki saki ya aiko mala'ika jibril ya ce duk yakin nan da aka yi tun daga kulla shi to banu ƙuraiza da su aka yi komai to me laifin manzo Allah sallama a ciki da za a tuhume shi a ce shi ya kawo yaki yaki tuntuna akwai shi a duniya duniyan nan bata taba zama ba ba yaƙi ana ta yaƙi tinti sannan yaƙoƙan da aka yi bayan manzon Allah su salama a waɗannan karnonan mu na baya yaƙin duniya dan ne aka yi shi na ɗaya yaƙin duniya na biyu dan ne aka yi shi mutum nawa yaƙin duniya na farko da na biyu suka ci yaƙoƙan duniya na farko da na biyu mutane nawa suka ci za ka iya kirga su har yanzu yahudawa ai cewa suke suna da holocaust suna da aqamul maharaka da Hitler ya musu akan me wannan yakin aka yi shi haka duk akwai shi mutanen mutanen Nagasaki da Hiroshima na Japan har yanzu ba su gama ɗanɗana azabar da suka sha ta yakin duniya na ɗaya ba har yanzu a Nagasaki da Hiroshima a Japan ana haifan yara kutare sakamakon manya-manyan makamai miyagu da aka saka musu har yanzu abin yana yana bin zuriyarsu kaka ya haifi baba kuturu baban ma yanzu shi ma ka haihuwa ƴaƴansa kuturu tare ko haifi mutum da ido ɗaya duk waɗannan yaƙoƙan su mai sunan su sun halatta na manzo Allah su sallama ne shine yazo da zalunci a haramun ala balabihi daw'u wa halalu litsayri min kulli jinsi kowane tsuntsu ya halatta ya hau ya tsinci ya tsinki ɗan ice ya ci ya ci daɗi sai bulbuli ne aka hana shi shi bulbuli ba dangin tsuntsaye bane kenan to kaga shine abin da ya kamata musulmai su mai da martani a game da wannan yaƙi tsohon abu ne akwai shi sannan kuma babu yaƙin da ya zo da akhlaqiyat ɗabi'u kyawawa ba a yadda da zalunci ba ba a yadda da cin amana ba idan an ɗauki alkawari an ce ba za a yi yaƙi ba wajibi ne musulmai su tsara wannan alkawarin duk a tsarin musulunci akwai wannan to dole mu zama muna da wannan fahimtar Allah shi kyauta saboda haka manzon sama ya kira zuwa ga tauhidi ya yaƙi dan shi kama kala kaman yadda ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umarce ni in yaƙi mutane haske sun ce la ilaha illallah fa idza qaluha idan suka faɗi la ilaha illallah asamu minni dima'ahum sun tsara jinanan su daga barina wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqil islami sai da wani haƙƙi na musulunci daga cikin haƙƙul islam akwai zakka in mutum ya bada zakka za a yaƙe shi haƙƙul islami ne daga ciki idan ya je ya aikata ma sha'a kuma yana da aure ya zina to haƙƙul islami za a kashe shi daga cikin haƙƙul islami idan ya ce ya ban musulunci ya ridda ni yana ciki daga cikin haƙƙul islam ya ce musulmai ba za su zauna lafiya ba ya zama ba hawarije ko ya zama bagi ya rika fitowa yana kashe musulmai yana bata musu dukiya to shi ma yana cin haƙƙul islam za a yaƙe shi duk wanda yana cin haƙƙul islam وكان إذا بعث سرية للغزو من زال سما يا كسن شيء إذا يأمرشي وتسرية سرية ياك إن دباب من زال الله سلم أتكنسا يوصي أميرهم بأن يدعوا عدوهم عند لقائهم إلى التوحيد yana umartar shugabansu cewa farkon abin da zai yi bi an yad'u wa aduwahu ya fara kiran abokanan gabansa ila liqa'ihim ila liqa'ihim ila tauhid inda liqa'ihim ila tauhid a lokacin da ya haɗu da abokanan gabansu lafazin al'adu yana zuwa a matsayin mufradi yana zuwa a matsayin jam'i ana cewa aduwi kwara ɗaya kuma ana nufin aduwi ana nufin al'ada'u ko al'ida'u da ana amfani da shi a haka to ya fara kiransu zuwa ga tauhidi wa kadhalika amara ali amara ali ibn abi talib hina ba'athahu liqital khaybara haka nan manzon sama ya ba sayyiduna ali radiyallahu anhu umarni a lokacin da ya aike shi domin ya je ya yaki mutanen khaybar shahararren hadisi ne ko wanda ya kowa ya karanta shi nan nan kusa kusa a cikin kitabut tawhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi hadisi ne kuma da yake cikin littafan mu na sunna rawahul jamaa kawai sai a huta khaibaru unguwa ce daga cikin unguwannin yahudawa a madina tsohuwar unguwa ce da yahuda suke ji da ita a tunaninsu a nan annabin ƙarshe zai zo a khaibaru unguwa ce da take cike da dabino manoma ne na faɗa aji mutanen khaibar yakin khaibar kuma an yi shi ne a shekara ta bakwai eh malamai sun fassara shi sun fassara fadin Allah madaukakin sarki yace fa'ajjala lakum hadhihi fa'ajjala lakum hadhihi suka ce ghazwatu khaybar Allah ya gaggauto muku da wannan ya baku a shekara ta bakwai a shekara ta takwas kuma sai aka yi al-fathu al-a'zam sai kuka zo kuka bude makka wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu kana idza ba'atha ba'san qala an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance idan ya aika da da rundunar yaki al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi da ya ce wuya da siratu tamrid yana nuna cewa hadisin akwai magana a kansa ko makalar akwai magana a kanta kusan duk littafan mu na sunna manya manya ba su ruwaito ba littafan da suke ba su shahara ba al-imam musaddad ibn musarhad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa wasu malamai sun danya kushi isnadin ta'allafun nasa manzala sama yana cewa in kun je za ku yi ma mutane ya in kun je garin wasu mutane ba musulmai ba to ta'allafun nasa ku reni zukatansu ku lallashe su ku lallashe su wa ta'annaw bihim sannan ku musu sannu sannu ku musu jinkiri wala tughayyiru alaihim kar ku canza musu mu'amala hatta tad'uhum har sai kun gayyace su wannan hadisin duk da yana da akwai sanadi isnadin sa akwai maganganu a kansa amma mataninsa yana da magoya baya a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutanen da ake son a gayyace su su yadda da wani abu to ana buƙatar a lallashe su ka ai musu mu'amala ta kaushi duk wanda kake son ka kira shi to tashin farko ana son ka lallashe shi jiba fa Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa alaihi salam فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا أي موسى دتن uwanka هارون فقولا له قولا لينا كفدا ما منزل كفدا ما فرعون قولا لينا magana wacce take mai laushi shi yasa suke da ka'ida a da'awa suke cewa alqawlul layyin yaghlibu alhaqqa albayyin magana ce mai ƙarfi alƙaunul layyin ya gulibul haƙƙal bayyin magana mai laushi sai ta zo ta rinjaye gaskiya bayyananniya da gaskiya ka ce a ƙi saurararka da ayoyinka kai alaramma ne da hadisanka ka haddace sai a ƙi fahimtar ka sai wani jahili ya kawo karin magana kawai sai a fahimce shi shine alƙaunul layyin ya gulibul haƙƙal bayyin kai ka zo da kaushi da faɗa to ya za a fahimce ka shi kuma ya zo da siyasa ai ko yara ne a makaranta da malamin da ke lausasa musu da malamin da ke musu kaushi wa za su bi idza kana al-kalamu min al-murabbi munaghat al-mahabbati min siyasa sayaghabu fi ad-dirasati kullu tifl wa hatta fi yawm ta'til ad-dirasa haka masu hikima suka ce shi idan magana ta zama mai laushi da siyasa ga dalibi a makaranta to ɗalibi zai so a zo makaranta ko da an ba da hutu sai gidansu ya fi mishi zafi fiye da makaranta sai ya fi son makaranta fiye da gida amma mu ɗabi'a mai mece ce kasi ɗalibai sun fi son gida fiye da makaranta to kaga shi ne wannan sau da haka ta'allafun nasa wa ta'annau bihim wa la tughayyiru alaihim hatta tad'uhu har sai kun gayyace su fama alal ardi min ahli baiti madari babu wani gida wanda ya kasance gidan siminti in sun ce baitul madar shine gidan da aka gina shi da ƙasa aka lailaye shi shine almadar wala wabar ko kuma gidan da ya kasance an yi shi ne da fata irin ta raƙuma kaga gidan ƙasa kenan ko gidan jinka wato gidan birni da gidan ƙauye babu wani gidan birni da gidan ƙauye إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالا yace abin da na fi so shine ku zo min da su sun musulunta fiye da a ce ku zo min da matansu a matsayin fursunan yaƙi wa auladihim ko kuma ku zo min da 'ya'yansu a matsayin fursunan yaƙi wa taqtulu rijalahum ko a ce kun kashe mazajensu kun ji sakon musulunci shi yasa ana waitowa ana cewa sayyidina Umar bin Abdul Aziz gwamnonin sa wata rana suka kawo kuka cewa kudi kudin da ake tarawa na haraji wanda ake ansa a wajen ahlul zimma kafaran amana yayi karanci gwamnati ba ta da kudin shiga da yawa ta wannan bangaren sai sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya ce me ya kawo wannan dalilin sai suka ce ai da an musulunta ɗaya daga cikin gwamnoninsa yana faɗi da haushi kuɗi ya yi karanci da ana ta musulunta yanzu ba mu da hanyar samun kuɗi da yawa kawai sai sai da hawa abin abulazi sai ya kalle shi ce kai ne irin sakarai ne innama bu istum du'atan wa lam tub'atu jubatan ce ku da aka ga aka an an tayar da ku ku zama masu da'awa ai ba ku da aka ce ku zo ku tara ma gwamnati ba kowa ya musulunta in kowa zai musulunta a zo a ci kuli ya ci fiye da ce ana tara ma gwamnati kuɗi wa ana ansan haraji daga kafirai kafiran amana haka ba bugun musulunci bane wannan kun ga wannan kaulin yana da ƙarfi sosai kuma yana da tasiri ga matakan da ake bi na da'awa har a kai ma matsayin da in ta kama a yaƙi sai a yaƙi so daga shi yaƙi a musulunci shine akhirud dawa shine ƙarshen magani in akwai yadda za a yi ba sai an maka operation ba a baka magani ka sha maganin ma capsule a kulle shi a sa shi a cikin wannan dan abin da ake yin shi da sheshe na na na na na na shinkafa har shine capsule aiko to in in za a sa shi ka sha shi kawai ka sa ruwa ya wuce ai yafi fiye da a baka magani wanda ya kasance kwaya wanda sai ka ji dacin a bakinka to kun ji wannan shi ne saboda haka mun gama gaba ta uku da izinin Allah qauluhu sallallahu alaihi wa sallam وجعل رزقي تحت ظل رمحي sannan an sanya arziki na ya kasance a ƙarƙashin inuwar mashina an sanya arziki na ya kasance ta ƙarƙashin inuwar mashina malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga aje yaƙi kafarai su tsorata su gudu domin mashi da za su ga ana ɗagawa in suka ga an ɗaga mashi sai su gudu sai su bar dukiyarsu dukiyarsu Allah ya halasta ma manzo Allah sama ita ita ce alfai'u alfai'u ita ce dukiyar fai'u isharatun ila anna Allah ta'ala lam yab'athu bis-sa'i fi talab ad-dunya wannan nuni ne zuwa ga cewa Allah bai aiko manzo Allah sama dan neman duniya ba wala wala bi jam'iha waqtinaziha sannan Allah bai aiko manzo sama dan ya zo ya tara duniya ba ko kuma ya taskance ta wala lijtihadi fi sa'i fi asbabiha sannan Allah bai aiko manzon sama a kashin kansa domin ya zo ya kokari domin bin sabubba na tara duniya ba wa inna ma ba'athahu da'iyan ila tauhidihi bisayfi Allah ya aike shi ne ya aiko shi ne domin ya zama mai kira zuwa ga tauhidi da kuma takobi wa man lazama zalika wa min lazimi zalika daga cikin abin da haka ke tilastawa an ya kafula a ada'ahu almumtani'ina an qabuli da'awati tauhidi abin da haka ke lizumtawa Allah ya halasta ma manzal sama cewa ya yaƙi ya kakkashi abokanan gabansa wanda suka ki karban tauhidin Allah wa yastabiha amwalahum kuma ya halasta dukiyarsu dukiyarsu ta zama halas a gare shi wa yasbiya nisa'ahum kuma ya ribace matansu a matsayin fursunonin yaƙi wa zararihim da kuma ‘ya'yansu, fa ya kunu rizquhu mimma afa Allahu min amwali adaihi sai ya zama dukiyarsa tana cin abin da Allah maɗaukakin sarki ya koro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dukiyar abokanan gabansa. A innal mala innama khalaqahu Allahu li bani adama. Allah maɗaukakin sarki ya halicci dukiya dan ‘yan adam ne. liyasta'inu bihi ala ta'atihi wa ibadatihi wannan ka'ida ce mai muhimmanci da mun fahimce ta to duk zamu zauna lafiya Allah ya halasta mu bayi dukiya ya ba da dukiyoyin a hannunmu domin me domin me amfani da su domin me domin da'ar Allah madaukakin sarki da bauta masa duk dukiyar da ta sa ka bijire ma Allah madaukakin sarki to ta zama sharri ta zama bala'i duk dukiyar da baka yi amfani da ita wajen taimakon Allah da addininsa ka yi asara ka zama mai gadi mai gadi mai gadin ma na bola wanda aka haka bola aka sa zinariya a ƙarƙashinta shi ne sakamako shi ne sunan mutum ta ce ka'ida ba ƙauye fa ya san wannan karatun ba ƙauyen balarabe ya koro dukiya raƙuma masu yawa aka ce liman hadal malu wannan dukewa ce lillahi fi yadi lillahi fi yadi yace dukiyar Allah ce wannan amma a hannuna Allah ya sanya ta tashi ce amma a hannuna shi sai yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi anta mustakhlifun fi malillah almalu malullah wa anta mustakhlifun fi dukiya ta Allah ce ba taka bace kai ne gadi wani daga cikin malamai ya taɓa ban labari ya ce sun je wajen wani mai dukiya a cikin jihohin ƙasar nan domin ya wani aiki na addini ya kalli idansu bai ji kunya ba ya ce ku malam ba ku da ba ku da wani aiki sai neman taimako ce kullum aikin ku kenan neman taimako kuna gajiyar da mutane wallahi ce to shi kenan aka gama suka ce za su tafi sai wani malami ya ce a ai ba mu gama ba shi ai ba mu yi addu'a ba shi to ai addu'a akai addu'a shi ya Allah kai ka ba alhaji dukiyan nan ya Allah ka sa mu kuma mu zo wajen shi mu roƙa dan yi mu addinin ka aiki ya Allah ka mai da shi mu mu kuma ka mai da shi mu ka mai da mu shi shi kuma ka mai da shi mu eh a juya amma lokaci yin addu'a ce wannan ya ce ah to ai ba komai bane mu yan saƙon Allah ne muka zo mu ce kai ma Allah aiki abinda Allah ya sa ka kai kuma ka ce ba za ka yi ba to menene wani abu a ciki lokacin da aka ce ka taimaki addinin Allah taimakon ka aka yi kuma in ka bada yi ma kanka kai ba za ka gane haka ba sai ka mutu wani matan kafin ka mutu za ka fara gani akwai mutanen da duniyar ta sake su amma sun taimaki addinin Allah sai suka rasu da mutuncinsu suka rasu ana ganin darajarsu wasu kuma suka ƙi taimakon addinin Allah dukiyar ta ƙare suka mutu a walakanci suka mutu a walakanci gidaje sai ka lissafa a ce gidan wane ne gidan wane ne amma akwai mai dukiyar da sai dai koma a gidan haya ya mutu kuma kudin haya na gagararsa abinda da yake ma yan haya sai gashi ya dawo bala'in ya hau kanshi to bi ya kamata masu dukiya kuma ko nawa ka tara za ta iya karewa ko nawa ka tara zai iya karewa za ka iya wayuwar gari ba ka da ko jisi ku je ku tambayi waɗanda suka taɓa shiga karaya arziki za su ba ku labari in Allah ya jarabu mutum da karaya arziki Allah shi kyauta duk abin da ya kama ya saidar ba zai dawo ba kuma ya rasa gane dalili sai dai ta cinyewa a cefane har ya dabe da komai so daga in kana da shi ka yi ma Allah maɗaukacin sarki dukiya ta Allah ce ba taka ba kai Allah ya baka gadi ne so daga ba ba ba wani abu bane da za a kallon mutum a ce wai sai yayi ba sai an lallashe ka ba a matsayinka na mai imani mai hankali kai ya kamata ka lallaka ba mutane kuma ka ba su haƙuri ka ce da Allah ayi haƙuri ga miliyan ɗari ayi haƙuri ba su da yawa Allah shirye mu to kun ji yasta'inu bihi ala ta'atihi wa ibadatihi Allah ya ba da dukiya saboda bayi su nemi su amfani da wannan wajen samun taimakon Allah su yi ma Allah da'a kuma su bauta masa faman ista'ana bihi ala al-kufri billahi duk wanda ya nemi taimako da dukiyarsa akan kafirci ga Allah wa shirki bihi da kuma ai shirka ga Allah sallallahu alaihi rasulahu wa atba'ahu to Allah zai dora manzansa da kuma mabiyan manzansa fantaza'uhu minhu sai su kwace wannan dukiya daga gare shi wa a'aduhu ila man huwa aula bihi min ahli ibadatillahi wa tauhidihi wa ta'atihi sai su dawo da dukiyar nan zuwa ga waɗanda suka fi cancanta su rike ta su ne wa waɗanda suka kasance masu yi ma Allah bauta masu yi ma Allah tauhidi masu yi ma Allah da'a ولهذا يسمى الفيء ko yusamma alfai'a ai wali hada yusamma hada almalu alfai'a saboda haka ne ake kiran wannan dukiyar ma da fai'u me alfai'u a larabci in aka ce fa'a raja'a ce fa'a raja'a sannan ana sa shi ya zama mazidi a ce a fa'a ai raja'a shi yasa ai inuwa wacce take gab da zawali ko kuma bayan zawali ake ce mata alfai'u alfai'u saboda tana komawa ɓangaren yamma ko? to shi ne wannan shi yasa ake ce ma wannan dukiya alfai'u li ruju'ihi ila man kana a haqqa bihi wa li ajlihi khuliqa domin dukiyar da ake samu ta fai'u tana komawa zuwa ga wanda ya fi cancanta ya rike kuma wanda aka halici dukiyar dan shi musulmi shine ya kamata a ce dukiyar Allah tana hannunsa idan dukiyar Allah tana hannun musulmi to kowa zai ji daɗi a tarihin musulunci a tarihin duniya ina ne aka taɓa yin a tarihi ka ce ka je za ka kana neman wanda zai karɓi taimako ka rasa sai a daular musulunci kuma ba tarihi ba ne ma kana hadisan yuftara tabbataccen tarihi ne mutum zai zo da zakarsa ya kawo ce da Allah malam ya zo maka da ita da safen nan da sassafe sai maka sallama kofar gidanka da katon buhu shi lafiya shi wallahi zakka ce ga ta miliyan 200 ce shi Allah kai hakuri wallahi da dai jiya da daddare ka kawo to da zan anta ni ma ban san wanda zan ba tawa ba a tarihin musulunci akai wannan ba ƙarya bane saboda me saboda ai da adalci da shugabanni suka yi wa kana fil qur'ani al-mansukh ya kasance daga cikin ayoyin da aka goge su a cikin al-qur'ani al-mansukh min al-qur'an an yi sabani akan sa da yawa eh an yi sabani akan ayoyin da aka goge su da yawa a cikin alkur'ani amma al-imam suyuti ya ce guda ashirin ne ko to ya ce ta'addada nasu fil mansuhi ta'addada nasu fil mansuhi min adadi وعد أو منين وأدح الناس آيا غير ليست تنحصر فهاك تحرير آي لا مزيد لها عشرين حررها الحذاق والحبر sai ci gaba da lissafo sai ci ayoyi ashirin ne to akwai dai sabanin malamai a game da su wannan inna ma anzalna al-mala li iqamis salati wa ita'iz zakati aka ce aya ce da a cikin alqur'ani amma aka goge ta mun saukar da dukiya ne li iqamis salati dan a samu damar tsayi da sallah wa ita'iz zakati kuma a rika bada zakka wanda aka bashi zakkar ko ya samu dukiya to ya ji dadin yin sallah kaga in baka da shi ai koma kake kana sallah kana ta tunane tunane ko liman ma wani limami da yazo babu duniya ta mishi kullum minti sama da ƙasa yazo sallah aka zo sallah kawai aka ji a sallar magarba liman ya shiru aka zata du'a ul istiftahi yake du'a ul istiftahi tsawi ko al atwal aka ji tsit aka ji tsit aka ji tsit shi liman na ta sake sake ne sai can kawai aka ji liman ya ce aikin banza aikin wuce kaga ba bayani ne a gida Allah shi kyauta to kage inna ma anzalna almala li iqami as-salati wa ita'i az-zaka mun mun saukar da dukiya ne a ban kasa domin a tsayi da sallah kuma a bada zakka kun ci mun lokaci na ba ku zo da wuri ba kuma gashi an ce mun takarda lokaci yayi saboda haka yau an yi latti duk da yawa nan an yi latti lokacin da na zo mutanen da suke nan ba su wuce sahu ɗaya ba kun gaji ke yi mana to mun samu matsala yau dai kusan ba mu fara karatu ba sai karfe tara da rabi karfe nawa minti nawa kuka kara mu so da ka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala muna fatan ba ma san da karshe a zo ana guje-guje ne a ce yanzu saura majalisi uku a ce an kai mu matsayin da za a rika karatu gudu gudu gudu gudu kamar za a tashi sama ba yi da daɗi ana gajiya sannan kuma kurakurai sun fi saurin zuwa a irin wannan karatun sannan kuma ba kasafai ake ma fahimta abin da ake karantarwa ba domin zai zama bukatar mu ta koma kawai fassara ce so daga sai yadda ta yiwu insha Allah ai mu tsaya ai wannan jawabin da ne ya cinye lokaci so da haka fa subhanaka allahumma bihamdika nayi ne saboda gobe sai mu gyara duka gabaki da sai a gyara da organizers din da su mahalarta dukan mu sai mu gyara baki da malaman mu guda biyu ga sunan muna musu barka da zuwa kabirani shaykhani kabirani akhshabani ma'rufani mashhurani marhaban bikuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh